أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل قرأت أسكن لتافنا عن معدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم زام تاشا شافنا الذي بيربوما السفر منفردا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده آه إن سفر المرء منفردا محظور سواء كان قديما أو حديثا في وقتنا الحالي وسواء كان سيرا على الأقدام أو بوسيلة نقل فالإنسان في كلا الحالين أرزة للتهلك والمخاطر فقد تتعدل سيارة في مكان فقر محجور وقد يتعرض لقطاع الطرق لقطاع الطرق من الإصابات وغيرها وفي رواية عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان وراكبان شيطانان والثلاثة ركب وفي الحديث الشريف تشبيه يقصد به أن من يطيع الشيطان فهو يشبهه فالشيطان دائما يزين يزين السوء ويجمله ولذلك لا يأمن لا يؤمن من شره من لا يأمن من شره من يسافر بمفرده أو بصحبة شخص واحد فقط ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على سفر جماعة وأقل الجماعة ثلاثة لأن الجماعة تتكاتف مع بعدها في مواجهة الشرور ولا تردخ أو تنسف لوسوسات الشيطان لوسوسات الشيطان وذلك يوجه أن من عناصر عقوبة الشيطان انخراط الأفراد في الجماعة لأن الفرد يخطئ بمفرده ولكنه يخجل من ارتكاب الحماقات مع الجماعة وهذا هو تأثير الجماعة على الفرد وإذا ما أدرك الناس ذلك سيترابطون دائما ويتماسكون فيما بين بعضهم البعض إلى أن يصبحوا أقوياء مع عدوهم المشترك وهذا سيكشف عن آلية الدفاع بداخلهم ولا يقصد ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن كل من سافر بمفرده يكون شيطانا لا بل هناك الكثير من الناس من ذوي الأخلاق الحميدة والسجية الحسنة سافروا فرادا لكن الشيطان يتجول بمفرده ويحاول السيطرة والتعسير على من يتجولون بمفردهم ومن هنا جاء التشبيه بين الشيطان وبين المنفرد في سفره ولا يدرد التشبيه على الجميع ولا يدرد التشبيه على ولا يدرد التشبيه على الجميع بل يغلب عليه واخيرا نستطيع تخليص آداب السفر فيما يلي يجب تقديم النصيحة للمسافر والدعاء له ومحالة الخروج إلى السفر يوم الخميس قدر المستدع أن يتجنب المرء السفر بمفرده قدر المستدع التعوذ بالله من البلايا والمصائب التي تتعرضنا في سفرنا الدعاء عند عند ركوب وسيلة النقل والتكبير والتسبيح الاهتمام بالضعفاء والمهتدين ومساعدتهم أثناء السفر عدم التفرق والابتعاد عن الجماعة ساعة الاستراحة في الطريق الدعاء عند العودة من السفر والصلاة وكعتين شكر عدم العودة إلى المنزل بغتة بعد السفر خصوصا في الأوقات المتأخرة ليلا محاولة ابتداء السفر الطويل ليلا اختيار قائد لمجموعات المسافرة وذلك درءا للفوضى إذا اضطر الإنسان إلى السفر نهارا فعليه أن يبكر قدر المستدعى مراعاة الأودة من السفر إلى المنزل مباشرة tamma bihamdillah mm alhamdulillah ni yi sauka na? ɗan mana ya ce tafiya mutum ɗaya an samu hadisi daga ibn umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ce da wanda yake tafiya shi kadai ya san abinda na sani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutum ya sani da ba wanda zai tafiya shi kadai da daddare malaci tafiya mutum ɗaya abin ƙi ne a zamanin da da kuma zamanin yanzu a wannan hali da muke ciki kai tafiyan ko na ƙafa ne ko kuma na abin hawa mutum kowane hali yake zai iya shiga cikin haɗari da cikin damuwar da ba wanda zai taya shi da haka yace in a mota ne mutum yana iya shiga wani waje cikin dawa motar ta lalace yana jin tsoron barin mota a wajen yana jin bai san da zai samu mu gyara ba amma in su biyu ne fa sai ka ga ɗaya ya tsaya na da ya je yana kokari na neman yadda za a yi yace kuma mutum na iya haɗuwa Allah kiyaye da masu barayi su yi mara rauni yadda dole yana buƙatar taimako da waninsu a ruwayar amuru dan shu'aib daga babansa da kakansa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce wato mahayi shi kadai shedan ne mahaya su biyu shedano ne guda biyu amma ainihin mahaya na kwarai shi ne su uku shi ne ma ce wannan hadisi ba yana nufin ana ya sifanta wato mahayi ne da shedan wato saboda yanda shedan shi yake tafiya shi kadai yake tafiya to idan mutum yana tafiya shi kadai kuma to shedan zai samu dama ya ta masa wasu wasi wannan shi yasa kake gani akwai da yawa mutanen kirki a garin su amma an suka yi tafiya su kadai suka je wani waje sai su lalace na saboda shedan zai ta ce musu ai ba kowa ba wanda ya san ka ba kawai a hankali harshe ɗin sai ya shige amma inda su uku ne za ka ga mutum an tafi lafiya an da lafiya to wannan manzala shi yasa idan mutum ya tafiya shi kadai wato hatsarin da yake ciki na wasu wasan shaidan yana da yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ta a riga tafiya a cikin jama'a kuma mafi karancin jama'a shine mutum uku shine mafi karanci saboda jama'a wato suna za ka ga akwai taimakekeniya wajen tsare shari tsakani sa'anan akwai taimakekeniya wajen kaucewa wasu wasun shedan idan akwai kuna tare da jama'a wannan yana nuna ma cewa shi shedan in ya ga jama'a shi ma yakan ɗan saurara wato ba kamar mutum ɗaya ba ya samu mutum da ya samu nama saboda shi ma shi kaɗai yake shi yasa zaka ga mutum daya wani abin da zai yi ba zai ji nauyi ba ba zai ji kunya ba wata hotar da zai yi shi kadai ne na ba zai ji damuwa ba a ce suna tare da jama'a wannan shine ta'asirin jama'a kan mutum daya to kuma idan mutane suka gane wannan za su yi kokari su zama suna wato kai kawonsu cikin jama'a suna kuma taimakekeniya tsakaninsu har su bayi gari suna da ƙarfi na magani abinda abokin gabansu shine shidan wannan kuma yana nuna maka yadda yake mutum zai samu ƙarfi na tsare kansa idan suna tare da jama'a fiye da in shi kaɗai ne kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin wai mutum ɗaya duk inda mutum ɗaya ya tafiya shi shedan bane a'a kamanni ne aka yi na cewa shi kaɗai shi kaɗai shedan ga kashe ɗin ga mutum shi kaɗai na tafiya ga shaɗin shi kaɗai wato zai samu dama na ya hallaka mutum Allah kiyaye to ba annabi yana cewa duk wanda ka gan shi kaɗai ba na ya yi tafiya akwai bayan Allah na gari da yawa da suka yi tafiya su kaɗai na kuma Allah ya taimake su saboda suna da ɗabi'u masu kyau suna jin tsoron Allah ko da jama'a ko ba jama'a rayuwarsu iri ɗaya ce na nufin sun shi ɗan bai samun dama a kansu bai iya musu barna kamar yadda yake wa wasu idan ya gansu su kaɗai a nan ne za ka ga kwatance da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsakanin mai tafiya shi kaɗai da kuma shaidan wato a cikin tafiyarsa wato wannan kuma ba na nufin kowa ka gan shi shi kaɗai ma a'a akwai wanda za su iya tafiya su kaɗai kuma lafiya lau na je su da akwai wanda kuma tafiyar su kaɗai to za ka tare da shaidan yarin jaye su malai ce daga ƙarshe za mu iya yin wato takaita samari na wannan babi da muka karanta akan abubuwan nan da za su zo na farko wato yin nasiha ga wanda zai yi tafiya da kuma yi masa addu'a na biyu mutum zai yi tafiya ya kokari in yana da iko ya yi sanya tafiyarsa ranar alhamis na uku mutum ya nisanci tafiya shi kaɗai in ya sami iko na hudu mutum ya nemi tsarin Allah daga bala'ai da musibu wanda za su iya faruwa a cikin tafiya na biyar mutum ya addu'a lokacin da zai hau abin hawansa wanda yake da kuma in yana cikin tafiya in ya zo tudu ya yi kabbara in ya zo gangara ya tasbihi na shida mutum ya damu da wato masu rauni idan suna tafiya tare da jama'a da mabukata ya ringa taimakon su ana tafiya yana taimako ana tafiya yana taimako na na na bakwai shine kada a rarrabu a yi nisa da juna lokacin da aka sauka za a huta na takwas shine a yi addu'a lokacin da aka dawo daga tafiya a yi sallah raka a biyu don godiyan Allah maɗaukacin sarki na tara shine kada a dawo gida a wato a bagatakan haka ba tare da shiri ba bayan tafiya musamman a lokaci na na dare za a firgita iyali na goma mutum ya yi ƙoƙari wato in har zai yi tafiya mai nisa ne to ya soma ta da cikin dare wato a wasu kasashe ko? na? nan ka yanzu na na sha ɗaya mutum idan za a yi tafiya a zaɓi shugaba don mai don gujewa rudu a cikin tafiya wannan ya ce a yi nan wannan ya ce a yi nan wannan ya ce a tsaya wannan ya ce a tafi amma inda shugaba shi kawai za a saurara gaba a ina za mu tsaya ina za mu ci abinci sai ya ce mu ci abinci a waje kaza ina za mu yi sallah sai ya ce mu tsaya a gari kaza ina nufin shi ke nan magana ta ƙare na goma sha biyu shine idan mutum ya buƙatu zuwa ga tafiya da rana to lalle ana son ya shi ya tafiya nan da wuri-wuri na goma sha uku shine mutum inda ya tafi ya gama abin da zai to yi gaggawan komawa gida ba tare da bata lokaci ba alhamdulillah ya shiga idan idan ai abin da ake gaya mana ba wai in kai tafiya kai ɗaya kayi haramun ba ba shi ba ne ana neman tsari ne na Allah na kai mutum ya kamace ce da da shaidan shaidan ya samu galaba a kai shi akwai nan yi tafiya shi ganin ba abin da zai faru ba kuma damuwa amma dai mafi yawa shi ya sa kaga ai hanyar tafiyar ne yanzu kuma tafiyar ma Allah ya sauƙaƙa ta za ka tar da za da za ka ga mutum ya kwana biyu uku yana tafiya zai je wani gari na da inda zai je da wuce a cikin kwana ɗaya da yini dare an riga an je ba da tafiya ta wanda za ka ga an yi wata hanya na an yi sati a hanya mutum ya yi ta haduwa da garuruwa da wurare misali akwai kisar wani ladani mai ban tausayi Allah ya tsare mu wanda suka yi tafiya a jirgin ruwa ne jirgin ruwa wani malami na ji yake ba da kisar suka yi tafiya shi yake musu kiran sallah yake musu abin nan yake ta amma ba zai faru irin garuruwa da ake sauka kasa ana sauka a garuruwa kawai sai suka sauka wani gari garin mutanen banza garin karuwai wata sai ta jashi a daike ana dan sauka sai a dan yi sati a yi lokacin da aka zo aka shiga kwale-kwale za a tafi jirgin ruwa sai aka duba babu babu ladan ba fa lada mummunan ba ba kawai ne ce na kasa kawai shi ne larabawa ne ma ba shi ne sai aka je neman shi sai wani ce aiko ya gan shi a anguwa kaza aka je ya ce shi ba zai tabo aka yi aka yi da shi ya ce allambur wala ba zai tabo suka aka kama shi aka sashi tilasta aka sashi a jirgin ruwa aka aka tafi da shi ta ba shi na abin ta sai ba akan wannan ya yi fushi ya yi ridda kaga ai musiba musiba kuma shi ne illar tafiyan mutum ɗayan na misali kaga inda yana tare da jama'a na ana tare da amma ba zai san waɗancan mutanen da har suka ruda shi ya zama kiɗin jarabawa su Allah kiyaye da haka dai yanda ka je annabin nan sallallahu alaihi wasallam an ka kiyaye shi ka ga la salih ali da kuma addu'a alaikum salam a da ma ya lasa ibu su ba ga malam ai sama da ya ɗau soja ma a wannan aya ce don in karka ɗaukowa ai ba kowa ne ya ce in ka tafi wani da ka ɗau wani gara ka tafi kai ɗaya ne ha wani ai ɗaukar shi musifa ce da haka kawai dai mutum ya kiyaye duk wannan ana faɗa ne in mutum yana da iko na ya samu dama amma ta jira ka iya kama ka kai ɗaya ka tafi da aka kaga shi da kasa akwai hatsarori suka kiyaye ki kama gabanka ka yi abin da ya kamata ka yi eh zai iya eh mutum zai tafi a ɗau iyalinsa to ya za a kabari ta kama ziyara bayan ku rabu mutum ya rabu da iyalinsa ai magana da kama ziyara bai taso ba na? ok to in akwai da tsakaninku an sai ka kai mata ziyara kai ta ya kamata ka je kuma ziyarar za ka kai mata a fili a gaban jama'a ba wai ku je ku shiga daki cewa datan matar ka ce ba haramu ne za ka je a zauna yadda mutane suke har ma'amala kuma yanzu ba matar ka ba ce an ji akwai da za a je a zauna ga jama'a a yi bayani ina nufin me za a yi me za in makaranta ne in ina nufin amma maganan ku keɓance ma babu an gama wannan Allah ke صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد wannan littafi da muka karanta Allah ya albarkace mu da shi Allah ya sami aiki da abin da muka karanta kuskure da muka a ciki Allah ya yafe mana Allah mu dauki sarki ya datar da mu لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عليك واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عاديت ولا يعز من عاديت إنه لا يعز عز من آليت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فضلنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن بتال نكاتنا اللهم فضنا وفضلنا ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا هو أرحم الراحمين والله خير حافظا هو أرحم الراحمين والله خير حافظا هو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما أشهد سلام على المرسلين